نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 22 روزن ذو الحجة يرمائك صلى الله عليه وآله وسلم يقول 1447 وان دي داتي دا تقص قوة شدة shekara ta 2026 muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida mun tsaya daidai aya ta 63 za mu tashi yau insha Allah ta'ala bisa aya ta 64 Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ƙalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولازلن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسأون في الأرض فسادا الله لا يحب المفسدين Allah ta'ala ya ce wa ƙalatil yahudu yadullahi yahudawa sun ce hannun Allah maghlula ɗaurarra ce hannun Allah ɗaurarre ne ba na an samai mari an ɗaure shi Allah ya ce gullat aidihim hannuwansu dai ne aka ɗaure walo aino bi maƙalu kuma Allah an ce su an kore su daga rama Allah game da abin da suka faɗi. Bal ya dahu mabisu ƙwatari, a'a, hannuwan Allah subhanahu wa ta'ala masu shimfiɗawa ne, yin fi ƙoƙaifa ya sha Allah ta'ala yana bayarwa yana ciyarwa yadda ya ga dama. Wala zinan da kasiron min huma'un zila ilaika mai rabbi ka ƙuguyanin wa kufra, kuma lalle abin da aka saukar da shi zuwa gare ka daga Allah mahalicinka lalle yana ƙara ma da yawa daga cikinsu shishigi da girman kai da kuma kafirci walƙaina bainahum al'adawata wal baghdha Allah yace kuma mun jefa kiyayya da kiyamar juna tsakanin su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama kullama auqadu duk lokacin da suka kunna naran wata wuta lil harbi domin fada domin yaki aqfa'aha Allah sai Allah ta'ala ya kashe ta wa yas'una fil ardi fasada kuma suna ta kokarin yin banna a cikin ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin shi kuma Allah baya son masu banna malai ce yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari amma qalatil yahudi game da maganar yahudu ashani'a magana wadda take mummuna muguwar magana domin duk muguwar maganar da za ka faɗa ba ta kai wadda za ka faɗa ma Allah mahalicinka wa aqidatihim kuma Allah subhanahu wataala yana ba da labari game da aqidarsu al-fadhi'a aqidarsu wadda take muguwa aqida mara kyau فقال سيالله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة أي عن الخير سنة نبن أن الله سبحانه وتعالى أن أولي شرك ين الخير بين الخير وليسان دكوت تاوى والبر دكما أبن قري ودن يهودا بسرقا ما الله بأكوان ونزل سرقا ما بسرقا ما الله مهل الجنس وما باسد وانا الله su yahudu ba mutane ne masu shirka ba haka allan dai wannan inda kake bauta shi suka yarda su bauta amma kuma bai wuce su gaya mai bakan magana su ba su da wasu alloli ba su da wasu gumaka Allah nan dai da kake bauta shi suke bauta mu to amma me mai da su kafirai ire-iren waɗannan maganganun abinda suka doki Allah ana bauta mai kuma bai wuce a gaya mai bakan maganar da za a gaya ma ɗan adam ba Allah bai wuce nan wurin ba sun ce ma Allah faqir nan sun nuna yana da amma baya bada can kuma sun ce ma baya da wadanda ba su raga ma Allah mahalicinsu abin bauta musu ba to kaga babu wani mutum da za su saurara maku Allah raba mu da yahudanci gullat aidihim wa lu'inu bima qalu wa za du'aun alaihim wannan addu'a ce akan su da Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu addu'a ce Allah ya musu mana Allah ya ce Allah mana kamar ka ce Allah ya daure musu hannunsu to kama haka ne Allah subhanahu wataala ya ce an daura hannunsu mana su ne dai ba su da kyautan saboda haka masana tarihi sun ce babu marwaci kamar bayahudi addu'a Allah ta kama bi jinsi maqalatihim da irin maganar da suka yi sun ce gullat aidihim sun ce maghlula Allah ya ce gullat aidihim da irin maganar su Allah ya mai da musu yi musu addu'a fa inna kalamahum domin maganar su mutadamminun li wasfi Allah al-karim tana kumshe da siffanta Allah subhanahu wataala mai baiwa Allah mai badawa wanda ba tambaye shi ba ya bada ballantana an roke shi dada ka roki Allah ba yake ta baka kana bacci yana baka kana farkawa kana shiga cikin baiwa da kyauta ta Allah abinda kake roka wurin Allah ya baka dan kadan ne daga abinda Allah yake baka mai yawa ko ba haka bane dan abinda kake roko dan kadan ne amma kafin ka ce ya baka ya baka miliyoyin abubuwa wanda inda su ma sai ka roka a baka da ka mutu da ka hallaka kafin su zo maka saboda Allah ya baka ya gama da kai to da haka kenan maganar su tana kumshe da kamanta Allah mai baiwa bil bukhli da rowa to idan Allah na da rowa da ina mai kyauta duniya wa adamil ihsan kuma sun kamanta Allah ta'ala da rishin kyautatawa cewa Allah bai kyautatawa fajazahum sai Allah ta'ala ya sakanta musu bi an kana hadal wasf cewa wannan siffa din muntabiqan alaihim yana yin daidai da su ne su ne maruwata su ne marasa kyautatawa don ba yahude bai ya baka abu hakan sai maimaki kuma sai ya ci riba linkin ba linkin akan abin da ya baka zai zo maka da siffa ta mi ta kyauta ta taimako to amma taimako ne wanda yake dauke da bala'i za a baka makudan kudin da kwakwale ta ka ba ta ilisa ba su saboda yawan su amma ba kyauta haka baka akwai bi baya Allah kiyaye wa kanu abkhalan nas da haka yahuda suka zamanto sun yi kowa ruwa wa qallahum ihsanan kuma sun bi kowa karancin kyautatawa saboda mi Allah subhanahu wataala ya ce kullat aidihim wa aswahum dhannan billah kuma yahuda sun yi kowa mummunan zato ga Allah subhanahu wataala duk wani wanda zai muna da zato ga Allah wa yahuda sun yi shi munin zato bai kai su ba me ake ce munin zato shine kai tunanin cewa Allah bai iya maka shi kuma duk abin da Allah subhanahu wataala yayi ka kana iya samun shi to kakka ji nauyin roƙon Allah shi kuma kakka ga yayi ma Allah girma babu wani abu wanda yake mai girma ga Allah subhanahu wataala inda dai babu kamar aljanna manzo Allah ya ce in za ku roƙo Allah ku roƙe shi babban gaba daya da ka ta abin da kake so wurin Allah in dai Allah ya yarda a roƙe shi shi daga hannu aka ce Allah ya baka to amma da zaran kana ganin a anya to idan Allah bai iya maka ba akwai wanda zai yi maka shi sai ka kyautata zato ga mutane amma ka muna zato ga Allah subhanahu wataala kai daidai wa yahudu a cikin wannan magana tasu sun nuna cewa lalle su suna mummunan zato ga Allah subhanahu wataala wa abadahumullah kuma Allah ta'ala ya nisantar da su an rahmatihi daga rahmashi allati rama Allah wacce wasi'at kullu shay'in ta yalwace dukkan komi gaba daya Allah ce wa rahmati wasi'at kullu shay'in kuma rahmata ta yalwace komi kuma malaiku sun ce rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma sun ce ya Allah rahmaka ta ishi kowa ta ishi komi da ilimi da rahma gaba daya wa mala'at kuma rahma Allah ta cika aqtar al'alam sasannin duniya gaba daya ba inda bata shiga ba al'ulwi sasannin duniya na sama wasufli da kuma na ƙasa mana ko ina gaba daya duniya gaba daya cikin rahama Allah subhanahu wataala ولهذا قال ذاك الله تعالى يجي بل يداه مبسوطتان a'a hannayen Allah guda biyu mabsutatani shimfidaddu ne masu budewa ne masu bada kyauta ne yunfiqu kaifa yasha Allah ta'ala yana ciyarwa yadda yake so ya ciyar la hajara alaihi ba tarewa ga Allah ba wanda yake tara Allah kai wala mani ayamnahu kuma babu mai hana wanda yake hana Allah kyauta da baiwa mimma arada daga abinda Allah yake nufi sai dai shi Allah subhanahu wataala ya tsara duniyar shaka yana ba wanda ya ga dama kuma ya hana wanda ya ga dama wanda ya hana ba wai kwata-kwata ya hana shi bane a ya hana shi ya samu abu mai yawa wanda kuma Allah ya ba ba duka ya bashi ba kuma Allah ta'ala ya haka ne saboda hikima saboda yana son mu rayu a rayuwar mu ta duniya da imani da shi mu kare lafiya mu ta aljanna shi yasa yi mu haka kai da aka ba kakkai tunanin an hisan ka aka baka kai da aka hana kakkai tunanin cewa ba a san ka ne shi yasa aka hana to kaga kowa Allah ya jarrabe shi wanda aka ba in yana tunanin cewa saboda ana son shi shi kadai an hizon shi da kowa to bai ci jaraba ba ya faɗi wanda kuma aka hana yana ganin kamar Allah ba ya san shi shi yasa yana shi ma ya faɗi ga jarabawa to so ake wanda aka ba ya san cewa Allah ya bashi ne saboda hikima saboda ya gode ma Allah saboda ya taimaki waɗanda ba su da shi kuma wanda Allah yana shi ma yasa Allah yana shi ne saboda wata hikima ya hana shi ne dan yayi imani da cewa haka Allah yake son shi shikenan kaga kowa sai ya ci jarabawa kuma Allah yana da hikima cikakkiya da Allah ya ba kowa to ya ne zamu rayuwa kuma da Allah yana kowa kaga da ya zama haihuwa guzuma kenan ba mai ta da wani to shi yasa Allah ta'ala sai yasa wasu na da wasu ba su da mai shi ya taimaka ma wanda ba ya da in ba haka ba Allah ya ba kowa to kowa shine ma'aikacin kanshi kenan a ce kudi sai dai su ta zubawa kawai kowa gidan cike da kudi ka kowa gidan cike da wahala kenan ga kudi ga wahala kai zaka gina makanka gwalalo masai kai zaka share gidanka kai zaka kai zaka yi gadi ma komi kai za kai in magewai ta cika maka kada kuyi kuma kai zaka kira makanka mota ba za a kera ba inda kowa na da kudi aka ba wanda zai kera ma wani in ka so moto ma kawo sai dai ka zanna ka yi tunanin ya ne za ka yi ba malamai ba za su samu malaman boko ba wanda za su karantar da karatun zamani a samu ci gaba cikin rayuwa babu saboda kudin da za a ba su na wata su ma suna da fagar an shiga cikin wahalar rayuwa ke to shi yasa hikima ta Allah sai Allah ya ba ƴan kaɗan kuɗi masu yawa abu mai yawa mafi yawa kuma sai Allah ya hana su domin su zo su ci karkashin mai shidin wanda Allah ya ba su ci wani kyauta za a bashi wani sadaka za a bashi wani taimako za a bashi wani direba ne wani mai gadi ne wani ma'aikaci ne wani mai wanke-wanke ne wani mai da haka ne daga mai kuɗi guda karkashin shi wajen mutum ɗari biyu na mai aiki aƙalla wani mutum dubu nawa ke mai aiki kuma dai yana biyan su kaga wani albashin ma'aikatan shi ma ya kai miliyan hamsin albashi shi mai kudi ne ba ma'aikata ba wai gwamnati bane shi to duka Allah ta'ala yana da hikima su abin da suka kalla Allah ya ba wani ya hana wani suka ce waɗanda yana rowa ce yahudu ba san hikima Allah subhanahu wataala ba fa innahu ta'ala domin shi Allah ta'ala qad basaqa fadlahu Allah ya fada da ya shimfida falalashi wa isanahu da kuma kyautatawa shi addiniya ta addini wa dunyawiya da kuma ta duniya Allah kaga ko addini yayi wasu musulmi yayi wasu haka nan ma wata baiwa ce babba wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya halice ku cikin ku akwai kafiri akwai mai imani kaga nan ma Allah subhanahu wataala ya raba mi ya raba addinin shi wasu ya ba su wasu kuma ya hana su to haka ma rayuwar ta duniya wani Allah ya bashi ilimi wani Allah ya bashi dukiya wani Allah ya bashi matsayi wani Allah subhanahu wataala ya bashi daukaka wani Allah subhanahu wataala ba shi lafiya wani wasu kuma Allah ba su aka san abin da ya ba waɗannan wa amara al-ibada kuma Allah ta'ala ya umarci bayi an ya ta'arradu su tari li nafahati judihi ga kyaututtukan kyautan Allah subhanahu wataala su tare su su karba su ta inda za su samun kyaututtukan Allah subhanahu wataala da baiwa ta Allah wa Allah ya suddu ala anfusihim cewa kada su toshe makansu abuwa ba isari wato babubbuka na kyautatawan Allah ta'ala bi ma'asihim da sabon Allah sabon Allah yana daga cikin abin da yake sa Allah ya toshe ma bawa kofa ta samu ba wai gaba ɗaya ba a yadda kake so din sai Allah ya hana ka sakamakon mai ka kima Allah abin da yake so sai Allah ta'ala ya toshe maka wannan kofa ga yadda kake so kana son ai ta samu ai ta samu ai ta samu duk abin da ka tara kawai haraka ce yi za ya samu sai Allah ta'ala ya toshe ya hana maimakon ka samu kashi goma sai Allah ta'ala saboda saban Allah ya baka kashi ɗaya ko biyu duk takwas ka zidda su sakamakon mai saban Allah da kake kuma shi saban Allah ba zina bace kadai ba shan giya ba ba sata ba ba fashi da makami ba zalunci kadai ba akwai zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci makwabci ba ruwan shi da makwabci sabon Allah ne kakka yarda makwabcinka wanda ko ba musulmi bane ba musulmi bane makiyan Allah ne makiyan manzan Allah ne makiyan addinin Allah ne kakka rayu bai san ka baka san shi ba domin mu'amalar da za ku yi tare kyautatawar da za ka yi mai shi ma ya kyautata ma a nan ne wani ke wato yake jin addinin wani ya birge shi da'awa ce kake ba zaman to ba ruwanka makwabcinka na dama ya tashi lafiya ya tashi ba lafiya ba ruwanka na hagu haka nan na gaba na baya ba ruwanka wani ma sai makwabtaka da kai shekara goma ai ya tashi daga baka san shi ba bai san ka ba sabala ne domin Allah ta'ala cewa waljari zil qurba waljari junubi makwabci na kusa a kyautata mashi na nesa ma a kyautata mashi kaga wannan sabala ne da mutane suka rena suna daukar ba komai bane shi kuma abu ne da Allah subhanahu wataala ya zano shi a cikin haƙoƙi guda goma wanda ake cewa al-huququl ashara haƙoƙi ne guda goma Allah ya zano su ya fara da bauta mashi sa'an nan ya biyanta da mai kyautata ma uwaye sa'an nan ciki ya zano wa ya zano makwabci a kyautata mashi wato wanda bai kyautata makwabcin shi ba me yake da ya yi sabon Allah haka zamantakewanka da danginka zamantakewanka da ‘yan uwanka musulmi ba ta da kyawu sabon Allah ne amma sabon Allah kullum mun ta yi kawai abinda muke kallo shi ne zina sata shan giya sabon Allah ne shi ma kuma wannan ma sabon Allah ne duk abin da Allah ya ce kai ka ki ka saba ma Allah duk abin da Allah ya hana ka kai ka aikata ka saba ma Allah to bawa so da yawa zai rena wani saba Allah yana misali yanzu rishin kyautata ma makauci rishin kyakkyawan zama tsakanin mu mun dauke shi ba komai bane to sai Allah subhanahu wataala ya mu'amalance mu da yadda muke tunda mun rena dokokin Allah waɗannan waɗanda Allah ta'ala ya ce mu girmama su mu ba su darajar su mu kula da su mu yake da su to sai Allah ta'ala ya hana mu abubuwa da yawa da muke so mu samu kuma shi Allah ba wai da kai ne za a kama ka ba kana yi shekara da shekaru kana ta yi yana ma talala yana so ka bari yana so ka gyara ka tara laifi ga yanan kana ta sabon Allah kana abubuwan da ba daidai ba kuma kana ta samu to da Allah ya kama ka fa shikenan fakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka Allah ta'ala yake in ya kama ka to kamun baya da kyau ce kare da kanka ka koma ba komi ba sakamakon mi wulakantar da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala zaka kenan abin da ke wurin Allah ana samun shi ne da mi da biyayya ga Allah da jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai bashi arziki ta inda baya sa ta inda baya zato sai Allah subhanahu wataala ya bashi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ba Allah Allah zai sanya maku mafita walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard to da yawa dokokin Allah ma wani abu muke kallo su ne dokokin Allah ga su kusa da mu kaga mutum baya shiri da yan uwan shi mutum baya shiri da makwabtan shi mutum baya shiri da bayan Allah na kwarai bai doka wannan wani abu ne ba ba komi ba ne tsoron da Allah ya kama ka za ka gane komi ne tsara ka dole mu gyara ɗabi'unmu dole mu gyara halayenmu fayyadahu don haka hannayen Allah subhanahu wata'ala saha'an laili wan nahar Allah subhanahu wata'ala mai badawa ne dare da rana kullum Allah kyauta yake kai ke da dare kai ke da rana shi wurin Allah babu dare ba rana Allah ya maka rana saboda mi ai ba fataka aje a nema ya maka dare saboda ka huta wajalna al-layla libasa wajalna nawmakum subata Allah ta'ala ya maka dare ne dai zama sutura gare ka ya maka dare saboda mi ka samu kai bacci ka huta tun takwas ko tun tara kana ta yawo ko tun goma ko sha ɗaya kana buƙatar hutawa masha Allah ta'ala wurin shi ba dare kai ne ke da dare to da daren naka da yinin naka Allah ta'ala ba ka yake kana bacci ma yanzu in ka shigo garin marar karfe biyu na dare kowa ya bacci to lokacin ma Allah yana ta bada kyauta wannan numfashin da kake yi ka tashi ka samu damar yin bawani ka koma bacci duk kyauta ce ta Allah ka kunna fanka ta kasa ko ta sama ka kunna AC ka hito ka sha iskan Allah subhanahu wataala duk kyauta ce tawa kuma Allah ne ke karbar ranka fa ya aji har sai ka kara baccin ya maida maka abin shi kayan shi ne in ya ga dama ya maido ma in ya ga dama ya karbe shi kenan sai alkiyama kuma wa khairuhu alherin Allah subhanahu wataala fi jami'il awqati cikin dukkan lokuta gaba daya midrara haka yake ta zubowa lokaci bayan lokaci sai bayan ɗaya haka yake ta zuba ga bayan shi yufarriju karban Allah ta'ala yana yaya bakin ciki wannan dai yana cikin kyautan Allah kana cikin bakin ciki sai ka jimi ka shiga cikin barin ciki Allah ne yayi maka wannan bakin cikin wa yuzilu ghamman kuma Allah ta'ala yana gusar maka da damuwa kana cikin damuwa sai Allah ya yayi ma ita don yana cikin kyauta ta Allah subhanahu wataala akwai abubuwa da yawa da baka kallon su kyauta ne ko ba haka ba so da yawa zaka shiga cikin damuwa maganin ta kuɗi ne amma sai Allah ta'ala ya aiko ma wani bayan bawan Allah mai dadin baki yamma magana kawai sai ka ji ka huce sai ka ji kaman zaka shiga gidanka da ƙarfi saboda dadin bakin kai ma ka dauka an kaje iyalin da ka musu dadin bakin su ce haka ne wallahi shikenan da kai da su duk raba da bakin ciki duka waye wannan Allah wani lokaci kuma sai Allah ya aiko ma wanda zai baka abin damuwar ka kudi kake bukata saboda ko ba abinci gidanka ko iyalinka ba su lafiya ko kai ko wani na kusa da kai maganin wannan matsalar kuɗi ne sai Allah ya turo ma wanda zai baka wannan kuɗin kaga an yayi ma damuwa ko an raba ka da bakin ciki duk kyauta ce ta Allah subhanahu wataala wa yughni faqira kuma Allah ta'ala yana wadatar da fakiri talaka ko ba haka ba Allah ta'ala sai ya aiko ma talaka wanda yake da bukata abin da yake da bukata na yanzu ta Allah ta'ala ya bashi abin da zai biya bukatar ta yanzu shikenan yana neman dala ɗarin da zai je sai garin kwaki ‘yan sauran abubuwa a shi a ci sai Allah ta'ala ya bashi wanda zai bayi jika biyu a bar maganar garin kwaki maganar shinkafa ake ko ba haka Allah yake ba to Allah yana wadatar da talak wa ya fukku asira kuma Allah ta'ala yana kwance wanda aka ɗaure wanda aka ɗaure ko komisariya yake ko jandarmeri yake ko kuma yana can babban gida Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya kwanje shi a lokacin da Allah ya ga dama yana cikin damuwa yayi nesa da iyali bisan me ke faruwa gidan shi ba Allah subhanahu wataala ya turo mai wanda zai tausaya mai a kwance shi daga wannan daurin da aka mashi duk wannan yana cikin mi kyautan Allah subhanahu wataala dare da rana wa yujbiru kasir kasiran Allah ta'ala kuma yana dora wanda ya kari wanda ya samu kariya ko kariya ta zahiri ko kariya ta batini duka Allah ta'ala shi ke dora wanda ya samu ta Allah ta'ala ya ma dori na musamman ya dora ma zuciyarka da ta samu kariya ko dukiyarka da ta samu kariya ko jikinka ko hannunka ko kafarka da suka samu kariya sai Allah ya dora ka duk kyauta ce ta Allah wa yujibu sa'ila kuma Allah ta'ala yana amsa roƙon wanda ya roƙo wanda ya roƙi Allah subhanahu wata'ala wa za su halaka ibadi anni fa inni qarib wanda ya roƙi Allah ya ce Allah ka bani lafiya Allah ka bani wadata Allah ka bani kuɗi Allah ka bani haihuwa Allah ka bani yamansa abinda ka roƙi Allah to Allah subhanahu wata'ala yana amsa kiranka wa yuti faqiran kuma Allah yana ba talaka kyauta banda can yana wadatar da shi ya maida shi mawadaci daga tunanin talauci ga kuma tunanin me kai ma ka cin mawa ne to in sai Allah ya baka ya baka kyauta ka samu wani abu na biyan bukatar ka ailan wanda yake mai tsananin talauci yana da iyali akan shi to sai Allah ta'ala ya bashi abinda zai faranta mai rai da faranta iyalin shi wa yujibul mutarrin kuma Allah ta'ala shine yake amsa ma waɗanda suke cikin matsin rayuwa suka shiga cikin kunci da damuwa sun shiga cikin halin kakani kaki ba gaba ba baya sun rasa ta ina taimako da gudunmuwa Allah za ta zo kawai sai su ga kuma ta zo haka wahala take da Allah ya jarrabe ka da wahala sai ga gaba ɗaya ka ka rasa makama ka rasa madafa gaba da baya daga da yadda ka kai kuka kamar ka kai kuka gidan mutuwa mai abun ba shi ma sai ya taya ka kuka ce ai da abin da ake fama da shi kenan to Allah bai ga daman ya yi ma matsalar ba duk inda ka kai kuka akwai wanda za yana ya ɗaukar shi biyar ya baka amma dala ko dala ba bai baka domin Allah bai yanke wahalar ba ka yana to ana ko mu da ke yan kasuwa ya hakuri muke ta yi kasuwan nan wa yanzu tsarin dala ba ce shi kuma da dama bai shi yake yi domin Allah bai yanke ma wahala ba sai ya taya ka wannan dumin in Allah yanke ma kuma sai ka ji ce wallahi saboda mu ma kana ganin yaya ake cike bare ku da ba ku da aiki komi amma dai ga wani abu wa yastajibu lisa'ilina kuma Allah ta'ala yana amsawa ga waɗanda suka yi roƙo wa yana amma Allah yana yin baiwa abin nan kyauta da nema ala man lam yas'alhu akan wanda ma bai roƙe shi ba galibi mawadaci bai roƙon mi zai roƙon wadata an kaga yana roƙo to wata wata samayya ce ta taso yana gani ya kamata ya samu to sai ya roƙa amma ba ta taso ba ko ina harkoki daidai suke inda ya ji abubuwan shi duk suna ta yato ba ya roƙo ko ba haka ba haka mai lafiya bai roƙon lafiya ko ba haka ba yawa mai mata bai roƙon mi bai roƙon ƙarin aure saboda yana da mai mata hudu shi ma bai roƙon mi sun riga sun cika ya rufe ya rufe kowa to Allah ta'ala sai ta musu nema ba su roƙi Allah ba sai Allah ta'ala ya ta ba su haka Allah yake bai fushi da kai saboda mi saboda ka ki roƙon shi Allah bai san ka ki roƙon shi saboda ya san kai mabukaci ne ta ko'ina da yadda ake ganin ka cika ka baci a'a akwai wurare da yawa wanda kana bukata amma baka sani ba sai da aka samu matsala sannan ka gane ka rena kanka ashe lalle ya kamata kai ta roƙon Allah da kana roƙon Allah yana baka kana ta roƙon shi yana baka ila ba kai talauci ba amma shi Allah ta'ala haka ya tsara kuma yana so ka zan kimi domin roƙon da za ka mai in ba ka da yayi roƙon da za ka mai in kana da in kana da kana roƙon Allah kamar ma kana wata wasa ne amma da wani tarbi da za ka kawai wani abu ne kake haka ba kama san me kake faɗi ba saboda mi da abin da kake ganin a baka kana da shi to amma wasu hakokin ga suka dan sarkahe wani wuri to kaga abin zaka dauke da muhimmanci awwa zaka ga in ba ka da bukata abu kana dai zikiri da roƙon Allah zaka ga kamar wasa ana hira kana ta yi amma in kana cikin matsala zaka ji majalisa ba zaka ji da Allah ku kyale mu da Allah kun cika mutane da tsiya babban murdi ake yi saboda mi saboda kana cikin damuwa awwa yaushe yasa abin ba iri ɗaya bane lokacin da kake da tsananin bukata ka yi mai da hankalinka wurin Allah akan lokacin da baka da tsananin bukata wa yu'afi kuma Allah yana bada lafiya ga man talabal afiya wanda ya nemi lafiya in ka nemi lafiya baka da ita sai Allah ya baka in ka nemi dawama ta ma sai Allah subhanahu wataala ya baka ita wala yahrimu min khairihi asiyan Allah ta'ala bai hana mai saban Allah daga alherin shi. Muna ganewa ku? Sai dai sakamakon saban Allah Allah yana iya toshe maka wasu hanyoyi. Ko ya toshe su gaba daya ko kuma ya sa abin wata kwangila ce maimakin ka same ta kai kadai sai a raba muku biyar. An aka yi ta kana iya samu wajen miliyan 80 miliyan 100. To sai Allah ta'ala ya sa a raba mutum biyar kaga miliyan sha wani abu ne za ka samu ko ishirin kenan kaga tamanin saba Allah ya sa Allah ya hana ka su amma dai kaga ba a hana ka gaba ɗaya ba na laye ishirin ko jika ishirin ka samu rayuwar ka ya alhamdulillah bal khairuhu alherin Allah subhanahu wataala yarta'u fihi albarru wal fajiru mutunan kirki da mutunan banza duk suna ci su sha a cikin shi kowa yana samu wani lokaci ma saboda duniya ba komi bace ce ga mutumin banza wanda ko zakka ba yi Allah ta'ala ya bashi dimbin dukiya duk shekara sai ya ma Allah azanci da dabaru kan da ya adoki hakkin Allah a bada kuma sai kaga wanda yake zakkan ma ba zai samu abin da yake samu wurin Allah ba saboda hikima ta Allah to Allah subhanahu wataala ya bar alherin shi kyautatawa shi da mutumin kirki da mutumin banza kowa yana samu wa yajudu Allah ta'ala yana yin baiwa ala auliya'i akan waliyan shi mu'minai masu bada gaskiya da shi masu tsoron Allah masu bin dokar shi Allah ta'ala yana yin baiwa akan su bit tawfiqi li salihil a'mal da datar da su ga ayyuka na kwarai ma'ana Allah ta'ala ya masa gamdakatar zanki aiki na kwarai aikin kirki zaradinta su yi ta ayyuka na farilla da na nafila masu kyau sun mai ahmadu ma'alaiha sannan kuma Allah ya zo ya yi yabo a gare su shi ya datar da su shi ya nuna masu kuma shi zai zawa yana cewa ku bayi na ne na kwarai ina kaunaku ina son ma Allah ba yake wannan gaba mutum mutum bai san ina za ya samu baka ce mai ya zo ka gwada mai yadda za ya samu ga wata haraka in ya sai kaza ya sai kaza zai samu riba kuma sai bayan ya kare ke ya zo ya gaya ma kuma ka yi ta yaban shi kaga aka si shi za ya zuwa yana yaban ka saboda kai ka nuna mashi to shi Allah ta'ala shi zai gwada ma aikin mai kyau kai kuma ya zo yana yaban ka dan ka san kyauta Allah yawa gare ta shi ya baka kuma ya zo yana yaban ka saboda kayi abin da ya kamata da abin da ya baka wa yudhifuha ilaihim kuma Allah ta'ala kuma sai ya danganta wannan ayyukan zuwa gare su ya ce aikin ku inna ma hiya a'malukum sai ayyukan ku ne uhsiha lakum wa uwaffiha iyyakum ayyukan ku ne ga sai ina kididdige muku su kuma ina cika muku su faman wajada khairan bari ahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah wa hiya min judi sannan kuma waɗannan kyaututtuka da Allah ya danganta su zuwa ga bayi suna daga cikin baiwa Allah amma kuma Allah ta'ala zai cewa naku ne wa yusibuhum alaiha kuma Allah ya ba su lada akan su min at-thawabi al-ajili daga lada wadda take ta duniya mai sauri ta nan take walajili da kuma mai jinkiri ta lahira tun duniya Allah ta'ala zai saka maka inda ka idan shi kuma Allah subhanahu wataala ya saka maka rana dan ya baka duniya bai nuna cewa shikenan ka ci ka canyi a na lahira kuma yana can aje maka ma la yudriku wasu abinda siffantawa bai iya gane shi wala yaqturu ala balil abdi sannan kuma bai gittowa a cikin tunanin mutum ya wuce tunanin mutum abinda Allah zai baka nan duniya kuma ya baka lahira duk ya wuce tunanin mutum wa yalqufu bihim kuma Allah zai tausaya ma bayin shi fi jami'i umurihim cikin duk al'amuran su gaba daya ya sa tausayi a ciki wa yusilu ilaihim kuma Allah ya kyauta ya kai zuwa gare su minal ihsani na kyautatawa wa yadfa'u anhum min an-niqami kuma Allah ta'ala ya ture masu daga ainihi bala'o'i da musibobi Allah ya baka kyautar shi sannan kuma duk wani bala'i sai Allah ya kare maka shi duk wannan yana daga cikin mi bal yadahu mabsut wa tali ma la yash'uruna bi kathirin min abinda basu san da yawa daga cikin shi ba subhana tsarki ya tabbata ga man kullin ni'ami wanda dukkan ni'imomi gaba daya allati bil ibadi wanda suke tare da bayi fa minhu to daga Allah ne to Allah da yake haka tsarkin shi ya tabbata amma bi kun min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ne'imomi daga Allah yake duka neman lafiya kaga yawa ke gare ta neman aiki neman kasuwa neman aiki neman matsayi daukaka duk wata nema da kaga bawa tare da ita neman ilimi daga wani makarancin ƙur'ani ne da kira'o'i wani da kira'a ɗai duk baiwa ce din nema ce musulmi kasancewa ka musulmi nema ce babba kai sallah nema ce babba ka tsaya bayan kai sallar farilla kai ta nafila kai tasbihi kai takbiri kai hailala ka tsaya ka gode ma Allah da ya baka wannan nema ka tsaya ka bauta mai din nemomi ne daga Allah to Allah ta'ala wanda yake da wannan tsarkin shi ya tabbata wa ilaihi yaj'arun kuma zuwa ga Allah suke rugawa da gudu suke ta kururuwa bi daf'il makari domin Allah ta'ala ya tunkuɗe musu abubuwan da ba su da daɗi mai za masa kuma dur fa ilaihi taj'arun Allah ya ce sannan idan rishin lafiya cuta damuwa ta same ku wurin wa kuke kai kuka wurin Allah wa tabaraka kuma albarka Allah ta tabbata man la yuhsi ahadun sana'an alaihi Allah wanda babu wani mutum wanda zai iya kilge yabo ga Allah subhanahu wataala bal huwa kama asna ala nafsi a'a Allah ta'ala ka yana nan kamar yanda ya buka shi bi yaban da za kama Allah bai kai yaban da Allah ya maka shi ba amma Allah ta'ala yana so ka yabe shi domin shi kawo ka wannan duniya wata hala kuma Allah ya daukaka man la yakhlul ibadu wanda bayi ba su kadaita min karamihi daga kyautar shi tsarfata ainin daidai da kyautawa ido daya daidai da sakan daya balla haka in Allah ya jaye taimakon shi daga bayi shikenan sun hallaka sakan ba minti ba bal a ce ka yi wannan bal din Allah ya dakatar da komi shikenan kowa zai suke ya mutu sau da haka kowane lokaci kake ciki kana cikin baiwa ta Allah subhanahu wataala balla wujuda lahum kai babu samuwa gare su wala baqa babu wanzuwa gare su illa bi judihi sai da taimakon Allah sai da kyautan Allah wa qabbaha Allah kuma Allah waddare man istaghna bi jalihi Allah waddaren mutunan da ya wadatu saboda yana jahili an rabbihi daga Allah mahalicin shi mana tir da mutunan da ya ce shi ba ruwan shi da Allah ku kada ji waɗannan abubuwa waɗanda malam ya zano wane ne wanda yake hita daga cikinsu kowa yana ciki to ina unwanin mutunan da za a yi cewa shi ba ruwan shi da Allah akwai mutane ana samu wata mace bara ne ko bara wacce ta kira ne take mana kukan mijinta yace shi ya bar musulunci tunda Allah bai biya mai bukatar shi saboda dan ɗaya daular duniya wani dan abu daga kane ma baka samu ba tana tambaya za ta iya rabuwa da shi na ce me zaki da shi ya ce ya bar Allah ya bar addinin Allah ba shi kenan ba ba aure tsakanin ki da shi mace ba ta auren wanda ba musulmi ba yi shi kuma ya riga ya bar musulunci sai ki rabu da shi to mala yace wa qabbaha Allah Allah ya munana Allah wadaran man istagna bi jali wanda ya wadatu saboda jahilcin shi an rabbihi daga Allah mahalicin shi ma'ana wanda yake ganin ya ishi kanshi bai neman taimakon Allah subhanahu wataala to tir da wannan mutuna wa nasabahu kuma ya danganta Allah ila ma la yaliqu bi jalalihi zuwa ga abin da bai dace da girman Allah ba izin gina ma Allah wannan abin balla wa amala Allahu al-yahuda mala yace kai bar wannan maganan da Allah ta'ala zai mu'amalanci yahudawa alqa'ilina tilka al-maqala wadanda suka faɗi waccan maganan muguwa wa nahwahum kuma da Allah zai mu'amalanci ire-iren su mimman haluhu ka halihim wanda yake halin shi kamar halin yahudawa ne bi ba'dhi qawlihim Allah ya musu mu'amala da sashen maganar su ba ma gaba ɗaya ba la halaku da sun halaka gaba daya dariwa ka gani yahuda suka faɗa ma Allah wannan magana amma Allah bai musu azaba azabar da ya musu dai azaba ce irin ta rayuwar duniya yana daga cikin azaban Allah Allah yayi kamar wace azaba ce kai Allah bai hana ka ba ya baka kuma kai ka hana a nan bai ba kaga mutum wani ruwa bai doke ta komi ba ko kadan ba yajin yayi wani abu kuma Allah na bashi kullun cikin na Allah kace kuma Allah ya ce saboda ni nayi ka na baka kai ma ka ba wani amma kuma sai mutum ya kiya to wannan azaba ce goro ne ukuba ce Allah subhanahu wataala yi kamar wuce ba ka iya kyauta ba ka iya alheri ba ka iya baiwa ba ka iya ba kowa alhali kana zagaye da gashiyayyu da mabukata da waɗanda suke cikin mawayacin hali amma ba za ka iya ba su abinka ba to kaga wannan ka gamu da azaba ta Allah kenan tun duniya Allah ya maka horo kuma wal azabul akhirati ashaqqu Allah ya kare mu wa shaqu wa shaqu kuma da sun tabi da sun shiga wahala fi duniya a cikin duniyar su maka je ka kalle yahuda ka gani duk duniyar nan gaba daya suke juya ta wurin bangaren mai tattalin arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankalin duniya duk duka hannun su yake ba su da yawa 'yan kaɗan ne su 'yan ƙwarori ne kuma ga yadda suke kallon Allah kuma ga yadda Allah subhanahu wataala ya mu'amalance su saboda shi Allah ta'ala mai kirki ne Allah mai baiwa ne mai alheri ne da Allah yana biye ma mutane abin da suke aikatawa da babu kowa duniyar nan to sai dai ita duniya ba komai bace shi yasa Allah ta'ala zai ba mai saba mashi a cikin ta dan bata zama komi ba domin yadda aka yi dai barin ta za a yi akwai inda za a komawa inda za a rayu rayuwa ba ta karewa to shi yasa Allah ta'ala yake mu'amalantar su da da ba su duniya saboda duniya ba ta zama wani abu a zuwa gari wurin Allah ba walakinnahum sai dai su ya na tilkal aqwala suna faɗin waɗancan zantuttuka ɗin wawa ta'ala kuma shi Allah ta'ala ya hlimu Allah yana haƙuri anhum game da su Allah na masa haƙuri bai kama su wa yasfahu kuma Allah ta'ala yana yafi masu wa yumhiluhum kuma Allah yana jinkirta masu amma wala yuhmiluhum Allah ta'ala bai kyale su zai ba su jinkiri amma Allah ba zai mantawa da su ba irin kaman ce da mutum kamar baka san yana abu ba a Allah ta'ala tun duniya zai kama su in suka tara laifi sai Allah ya koma su wani bala'i su rasa yadda za su su magance wannan bala'in da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a gare su wallahu ta'ala alam kira sallah Allah ta'ala ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wala yace wa hadha azab al-uqubati 'ala al-ibad wannan shine mafi girman hukuma kamu na Allah ga bayi an yakuna dhikru al-qur'ani ya zamanto alladhi huwa akbaru minnatin wanda yake shine mafi girman baiwa imtanna Allahu biha ala ibadihi wanda Allah ta'ala yayi kyauta da ita akan bayi tujibu alaihimul mubadara tana wajauta masu gaugautawa ila qabuliha ya zuwa karbata kasan da abin da aka ce kyauta ne kana tsallake ko allazi anzalahu Allahu ala rasuli yawa wanda Allah subhanahu wataala alqur'anin da Allah ya saukar da shi ga manzon shi shine azzikru na na nazzalna dhikra alladhi fi hayatul qalbi wanda alqur'ani a cikin shi akwai rayuwar zuciya da alqur'ani ne zuciya ke rayuwa war ruh haka ma rai shi yasa alqur'ani ma Allah ya kira shi da sunan mai rai وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تورك القرآن شيدا كان شريني تورنك بين أيواكم سيدش سيدا يدار شي سيدا أيكي دشي سيدا أنبتنش كل ككرنت القرآن من جلما ko kuma ka zangi sakwana ɗaya kwana biyu ka karanta shi bai kamata ma a ce rana ta fito ta ba da ba karanta Qur'ani in baka iya ba to kaje ka koya wajibinka ne ka koyi karatun Qur'ani kamar yadda ya zama wajibi gare ka kaje kai kasuwa kaje ka nemi abin da zaka samu bakinka baki kana samu jikinka ne Qur'ani kuma kana samu ranka shine yanda ka san jikinka bai iya rayuwa ba ruwa ba abinci to haka ranka bai iya rayuwa ba Qur'ani sani ne baka yi ba raka in ba Qur'ani cikin rayuwa ka matacce ne kai kawai ana ganin ka da rai amma ka mutu ka san Bahaushe na cewa Allah ya ji kan wani ba dan ya mutu da ran shi amma Allah ya ji kan shi saboda kirkin shi wa sa'adatu dunya wal akhirah sa'annan kuma tare da alqur'ani za a samu jin dadin duniya da lahira wa falahud darain kuma cikin qur'ani ke da samun tsiran gidaje guda biyu gidan duniya da lahira allazi huwa akbaru minnatin wanda shine mafi girman kyauta imtanna Allahu biha ala ibadihi wanda Allah subhanahu wataala yayi baiwa da ita ga bayi tujibu alaihimul muwadarata ila qawli wanda wannan baiwa tana tana wajabta musu gaugawar da ya su karbe ta kyauta ce Allah ya ba Qur'ani babbar kyauta ce wanda Allah ya baka ita da gaugawa ka je wurin malamai ka karba yawwa yanzu kan aka ce ma wani ya baka miliyan ɗaya don Allah cikin dare karhe sha biyu sai ka ce to yanzu zan taya in karbo shi an zai ya kwana kai ka bari har da sahi to to baka kwana kai sallah su ba zanna za kai kana ta kana ta zikiri ba kai ranna amma za ka zanna saboda me kai sauri ka je ka karɓi wannan kyautai kar ta sauya ba ka cewa to ba matsala in na samu dama na jin hansa a karɓo insha Allah in ka samu dama in ka jana ce ma kyauta in na samu dama to ya karanci ya kararrama ce ka san ba za a iya sauya ta ba amma babba cewa ne ya baka gida baka da gida haya kake ya cewa ne ya baka gida babban gida sabo yaya ai kaga da gauga zaka je to qur'ani shi ya dacewa da wannan bayan inda muna da imani cikakken imani wanda ya kamata a ce muna da shi to da da sauri kowa yana fatan ya ga ya iya karatun qur'ani amma abinda kullun shi da yake raya mana yake samu cikin tunanin in muka yi qur'anin nan me za mu samu a duniya nawa za a ba mu wani aiki za mu samu masu koyi da shi ma ga sunan da wahala suke sha wani ma ya kasa sayan moto duk shaidan sai ya gwada ma ga sunan wani ma daga sallah sai sallah yake dinki kullun cikin tsohin kaya yake kuma ga yanan shi zai koya ma qur'anin ku ga kai ma in ka koya ya za a yi kamar yadda yake yawo cikin tunaninmu cewa duk ladani talaka ne kuma ba yadda za a yi ladani ya kudi wata mace ta ce ta ji an ce ba a kudi da Allah ɗan taibar kiran sallah kiran sallah yake shi abin na burge shi yana sha'awa ta ce da Allah ya bari saboda an ce tsaya cewa ake ita bata taba ganin ladani mai kudi ba aiki ne na ibada dama aikin neman kudi bane dama za ka yi ladanci ne da Allah ya ba to limancin ma da kake dawa baka kudi kake an kai kai asara duk ibada ce Allah kyauta. Wal istislama lillahi biha da kuma mika wuya ga Allah subhanahu wataala da wannan kyauta. Wa shukran lillahi alaiha da kuma godiya ga Allah ta'ala kan wannan kyauta. An takuna li mithli hadha da zamanto ga irin wannan ziyadatun ziyadatu ghayyin ila ghayyi karin bacewa ne zuwa ga batar shi. Bana wannan yana daga cikin mafi girman ukuba. Alqur'anin da Allah ya turo shi ya zamanto yana kara ma wasu mutane lalacewa. wa tughyan da kuma yana wuce iyaka ila tughyan ya zuwa wuce iyakar shi wa kufrin ila kufri kuma karin kafirci zuwa kafirci shi wadhalika bi sababi iradihi anha me yasa wannan nema ta Allah da baiwa ta Allah ta zamanto tana kara ma wasu wuce iyaka da kafirci saboda kauda kansu daga gare ta kuma na arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka ka kauda kai ka rena qur'ani dole ka shiga wahala akwai wanda zai faɗi da bakin shi akwai kuma wanda ba yi saboda shi komi rayuwar shi so yake in ya samu kuɗi to me za ka yi da kuɗi ba wa inda za ka ba ka da wani wuri da za ka taya banda kabari ko nawa ka samu kabari za ka shiga to kuɗi za su amfane ka cikin kabari in ba ka yi ma Allah aiki da su ba za su amfane ka ba abin da zai amfane ka shine imaninka da wannan littafin ka yarda da Allah ko to ka yarda da littafin shi kuma ka yarda da Allah to ka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yayin da ka kau da kai duk kana ganin gaskiya kai ba za ka yi bata lokacinka kan karatu da koya addini ba to shikenan alqur'ani ya zama tsala gare ka ƴaƴanka ma na karatu na wucin gadi ne suke game da mi game da addinin musulunci da sun kai wani wuri shikenan sun bar shi duba haka muke rayuwa ba alhali littafin Allah nan cike yake da ilmin mukan da sai ka ƙara rayuwarka baka san su ba mai koya ma din ba akwai ilmin muka da yawa da bai sani ba waɗanda sun rataye da wannan littafin to haka kuma Allah yake so mu rayu rayuwar mu har ta kare nan wurin kuma kowa da kowa ba sai wani ba ba sai malami ba sai a kowa ne duk wanda ya ce shi musulmi ne shi mumini ne to wajibi ne gare shi karar da rayuwar shi wurin neman sanin alkur'ani wannan wajibi ne da in baka yi ba sai Allah ya tambaye ka kakka gaji da zuwa makaranta kamar yadda ba za ka gajiya da zuwa kasuwa ba ko da zuwa wurin aiki ko sai in an ce aikin ka ya kare an sauke ka yawa kai retirat ka kai inda lalle aiki ya kare to shikenan kuma shi ma za ka ga mutum ya retirat kuma yana ta neman wasu ayyuka bare ya koma mushallakwal bare ya samu talakwal ta kudi ya koma yana kuma haka ba ya zannawa haka to haka addini ba a ritaye shi kamar yadda rayuwa ba a ritaye da ita to addini ma ba a ritaye shi wa raddihi laha saboda kuma yayi watsi da wannan kyauta da Allah ya bashi bai karba ba wa mu'anadatihi iya da kuma taurin kan shiga wannan nema wa mu'aradatihi laha da kuma jayayya da yake da ita bishubahil batila da shubohi waɗanda suke na ƙarya Allah ya kare mu wal qaina bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah fala yata'alafuna saboda haka ba za su so junan su ba ba za su hada kai tsakanin su ba domin Allah ta'ala ya sanya adawa da kiyayya tsakaninsu wala yatanasaruna kuma ba za su taimaki juna ba ko ba haka ba yawa haka yahudi nan nan suke suna nan suna ta rikici tsakaninsu akan fada da suke da falastinawa shi yasa kansu ba zai haɗu ba wasu 'yan tsiraru ne cikin suke da wannan ra'ayin na ai ta kashe mutane Allah ta'ala ya hana su mi zaman to bakin su guda daya ko ba za su taimaki juna ba wala yattafiquna ala halatin fiha maslahatuhum kuma ba za su ittifaki akan wani yanayi ba wanda a cikin wannan yanayin amfanin su yake ba ba za su hada bakin su ba sai dai su sabani bal lam yazalu mutabaghizin fi qulubihim ba za su gushe ba suna adawa suna kiyayya a cikin zukatansu muta'adina bi af'alihim suna masu adawa wa junansu da ayyukansu ila yawmil qiyama Allah ya ce zuwa ranar qiyama haka za a yi ta rayuwa kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah duk lokacin da suka kunna wata wuta domin yaki li yakidu biha al islam wa alam domin su yi ma musulunci da musulmi kaidi da wannan yakin wa abdaw wa aadu sun fara kuma sun saki ma'ana sun yi ɗaya ba ɗaya abin nan sun yi ɗaya sun yi biyu sun yi da yawa shekara wajen saba'in da wani abu ake ta wannan kwashi ba da wa ajlabu bi khailihim wa rijlihim kuma sun kawo hari da dawakinsu da kafafuwansu atfa'aha Allah duk wannan abu in suka sai Allah ta'ala ya kashe wannan mutai bi khidlanihim Allah ta'ala yana wulakanta su wa tafarruqi junudihim da kuma wawwacewar rundunoninsu wa intisaril muslimin alaihim da kuma cin nasarar musulmi akan su wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna ta yada banna a doran kasa ayi shaiduna suna ta kokari wa jidduna suna ta bada kokari walakin bil fasadi fil ardi sai dai kokarin da suke da bada kokari suna yi ne da kawo banna cikin kasa bi amalil ma'asi da ayyuka na sabon Allah wa dawati ila dinihim al-batil da kuma kira zuwa ga addinin su addinin banza wa tawiq da kuma kawo cikas an dukhuli fil islam daga shiga cikin musulunci wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ta'ala baya son masu kanna bal yubghidu Allah ta'ala yana kin su ashadd al-bugh mafi tsananin ki tsara ba san mutane su gyaru ba san mutane zamanto bayan Allah na kwarai wai sayujazihim ala zalika kuma da sannan Allah ta'ala zai saka masa akan haka Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin su Allah ya ba mu cin nasara akan su Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu Allah subhanahu wataala ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka yaye mana dukkan matsalolin mu gaba daya Allah wannan zafi da ya tsanani Allah kawo mana sauke shi Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shirya mana zuri'ar mu kuma Allah ka shiryar da mu Allah ta'ala shugabanninmu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana da adalci da san talakawa ya Allah duk abin da za su yi Allah ka sa su yi abin da zai amfani talaka ya Allah Allah muna roƙonka jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah yan bindiga da yan ta'adda da suka addabi mutane Allah ka shirya su Allah ka sa su gane cewa suna cutar kansu ne ba ma ƙasa kaɗai suke cuta ba ya Allah Allah ka raba su da wannan muguwar ɗabi'a matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah ka ba su aiki mai albarka ka ba su ilimin da zai amfane mu ya amfana addinin mu da kasar mu da al'umman mu gaba da ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan tare da mu ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka ba mu lafiya ya Allah ka ƙara mana imani ka sa mu cika da ka sa mu cika da imani ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah garin nan namu na marada Allah kawo mai arziki ya Allah Allah ka kawo mai cigaba ya Allah Allah ka kawo alkhairi a cikin shi ya Allah abinda babu Allah ka kawo mana shi na alkhairi ya Allah abinda muka rasa Allah ka kawo mana shi ya Allah abinda ya mutu a cikin garin nan namu Allah ka kawo mana shi na alkhairi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ji roƙon mu Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين